محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiqihu wanda muna karanta halul masail ubangiji Allah ya ba mu taimako kusa da nesa wanda suka rubuta littafin da wanda ya masa sharhi ubangiji Allah ya saka kowa da alherinsa yau in ba na abin nan bayo muna 20 ga watan shida haka ne ko 20 ga watan shida shekara ta 1446 wanda ta yi daidai da miladiyan harfu annabi isa dan maryam yau 22 ga watan 12 2024 ubangiji allah ya bamu da sauki kuma wannan shine darasi na biyar a wannan littafi na shida ɗaya darasi na shida kaji ai allah ya bamu sa'a ya datar da mu kuma wannan karanta zo yana gudana dai karkashin wannan kungiya ta jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda Sheikh Ismail Dizbin Zakariya ya kafa ubangiji allah ya biya da aljanna ya ji kanshi da rahama jagorancin shugabancin kungiyar na yanzu alar asihim shek sani hajingir allah taimake shi tare da mataimaka baki daya alhamdulillahi muna ta'aziyya wa juna na malam wance abin nan hafiz abin nan man nafi'u aramma ubangiji allah ji kanshi da rahama kuma haka rayuwa take ana zuwa kuma ana tafiya kuma wannan ita ce duniyar dama sai dai babban damuwar tamu gashi ba mu iya komai ba kuma gashi suna ta tafiya da kayansu lokacin da suka yi gwagwarmaya da komai zuwa yau ai zuwa ce lokacin da allah ya karbi kwana ai sun yi ɗawainiya gwargwadon hali tun lafiyar sunanan har ya zama ba su da lafiyan kuma ana kan gwagwarmayar da su ba a daina ba duk wannan sanyi da komai za ka shi zai je wurin wa'azi na dare wani lokaci ya ja baki wani lokaci bai ja ba haka rayuwa take tafiya yau kuma yau ina malam sule alaramma shi ma baya nan ina man sa'idu imam baya nan rayuwar haka ake ta tafiya ba idan ba mu farga ba to al'amarin sai ya zamanto kuma waɗanda za a barin duk ga nan kawai ba mu iya aikin ba mu ba mu da ilimi kuma shi kenan abun sai ta lalacewa ubangiji Allah ya ba mu ikon yi don shi Allah ya ba mu ikon farga da abun da yake samun mu dan ɗauke malami a cikin mutane musifa ce babba don me don za ka lura ba za ka samu gurbinsa ba kuma daga rashin gurbinsa to mun samu damuwa Allah ka ba mu da sauki inda muka kwana a wannan littafi mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi maganan wayansu idonduna guda uku ba za su ci wuta ba a ranar gobe kiyama sai aka ce wani ido ne sai aka ce ido na farko ainun gubbat an maharimillah idon da aka rufe shi don kar ya ga haram sai ce wani ido ne na biyu sai aka ce ainun bakat min khashiyatillah da kuma idon da ya yi kuka don jin tsoron Allah wa ainun batat ta harusu fi sabilillah da idon da ya kwana yana tsaro don Allah ce wannan idon ba za su wuta ba zai shafe su ba a ranar gobe alkiyama ubangiji Allah ya karba mana kama la ya juzu sai ya ci gaba da maganan da ya baro ma a baya don yana magana ne akan baligi abun da ya dace da shi a shari'a sai ce kama la ya juzu lahu an yi uziya a kahu bin nazari wa gairihi ya ce kamar yadda baya halatta baligi ya cutar da ɗan uwansa bin nazari da kallo ko binciken aikinsa wa gairihi ko wani abu makamancin wannan ya yi ta duk inda ya yi nan kana abun nan wannan yaya me ya faru kai kan ka dawwama masa bai isa ya abu kaza ka gada zuma kayi kaza kuma ba a wai tsarin da shari'a ta hana ba Allah ka bamu da sauki wala bigairihi haka ma wani haka din ko kallo ko binciken aiki duk abu guda ɗaya ne ai sai ka kalli mutum ka bincika masa ayyukokinsa illa an ya kuna fasikan ya ce sai dai shi fasiki ne daman kuma fasikin ma gashi mujahiran lil kaba'iri wanda ya bayyana a gare shi kaba'iri shine manya-manyan laifuka yana ta aikatawa ko kuma walam ya ƙadir ala uqubatihi kai ba ka da ikon ka azabtar da shi don bai bi gaskiya ba yanzu yaro wanda ya dace ya je makaranta bai je makaranta ba kana iya zane shi don yaƙi zuwa makaranta to ai ka kana da daman azabtar da shi kenan wala ala mau'izatin mau'izatihi ko kuma a'a ba, ba zai karbi wa'azi ba ba ka da ikon ka dake shi kuma sannan ka kira shi kamar magana ma ba zai kula ka ba biyu kenan au kana la yaqbalul mawa'iza ko kuma a'a idan ka faɗan ba zai karba ba nan ba ka da ikon yi masa wa'azi can kuma in ka yi ma ba zai karba ba kaga guda biyu kenan fa yajibu hijranuhu inda zalik to anan kan ya zama wajibi kamar hijira kaga dole sai ka bi waɗannan matakan duka mene na farko aka ce an hana ga baligi ya cutar da ɗan uwansa bin nazar wa gairi illa an ya kuna fasikan sai dai fasiki ne sai aka fara ma ka'ida daga nan ya ce kuma fasikin ma mujahiran likaba'iri wanda ya bayyana a gare shi manyan laifuffuka ba ƙanana ba walam ya ƙadir ala uqubatihi ba ka da ikon iya azabtar da shi wala ala mau'izatihi kuma ba za ka iya masa wa'azi ba au kana la yaqbalul mawa'iza ko kuma a'a ko kai wa'azin ba zai karba ba fa yajibu hijranuhu wannan wajibi ne ka masa hijira inda zalika ai a wannan lokaci wa huwa ab'aful imani kuma wannan shine mafi raunin imani babu yadda ka iya da shi ka faɗa bai ji ba ko kuma ba za ka ma iya faɗa masa ba saboda ma baya kallon kuma da mutunci to wannan wajibi na yi me a masa hijira wa ƙala ta'ala faɗin Allah mai kowa mai komai wa la tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nara yace kada ku yi tarayya da waɗanda suke ta yin abin da suka ga dama ma shari'a su faɗi abin da suka dama su aikata abin da suka dama kuma ba abin da ya dame su a'a kar ku yi tarayya da wayannan fatamassakumun nara sai wuta ta shafe ku duka in laifin yanzu zai hada da kai kenan wa fil hadisi annahu alaihi salatu wassalam annabin tsira sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam kala ya ce la tusahib illa muminan kada ka yi abokantaka sai da mumini wala ya akul da'a maka illa taqiyun kar ka yadda wani ya ci abincinka sai mai imani da shi eh tunda in yana da imani in ya ci zai yi aikin Allah ai yanzu idan ka ɗau taimako na abinci misali ka taimakawa wanda aikinsa kenan karantaswa mafi ƙarancin lada a ruɓa ya maka shi ɗari bakwai ila adafin kasira zuwa yadda Allah ya idan ka ɗau abinci ka bawa wanda shi ba aikinsa wa'azi ba amma yana buƙatan abinci da za a baka ashara lada goma kaga da bambanci da mai kira da waye da wanda bai kira to in ka ɗauka kuma ka ba wanda shi aikinsa fasadi kenan to ya samu ƙarfi ya yi fasadinsa kenan da kai a ciki Allah ka ganar da mu ka ba mu da sauki ya ce la tusahib illa muminan kada ka yi aboki sai da mumini kuma aboki ba wai yana nufin henan lemet ɗinku ɗaya ba a'a ai duk wanda za ku yi mu'amalar rayuwa kawai abokantaka ta zo Allah ya bamu da sauki wala ya akul da'a maka illa taqiyun ba karka yadda wani ya ci abincin ka sai mai imani ka yadda cewa eh shi a mutumin kirki ne wannan kuma ka tallafa gwargwadon hali sai dai in ka ga rai da za ta shiga cikin zuwa lahira kina tana ba yadda za ta yi wannan ran kota ta kafiri ne shi ka tallafa wa ran saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wanda ya tallafa wa wata hantar da take buƙatan tallafawa to ubangiji zai bashi lada wannan kuma ka ci me ransa saboda me saboda lokacin da ake gudun ran ya fita komai ana iya halatta masa don ya rayu Allah ka ganar da mu shi yasa kai ma za ka yi haka la yuhibbu rajulun qauman illa hushira ma'ahum ba wanda zai ya so al'umma sai wanda yake mai da ranar gobe kyama za ta su tare da su la yuhibbu rajulun kauman ba mutumin da zai so wa'yansu mutane illa hushira ma'ahum sai an tashe su tare da shi laran gobe kiyama saboda me saboda abun halin ɗaya ne saboda yana son su to kaga in za ka so wani yawa to sai ka san wa kake so idan har za ka so shi har ka buga hotonsa a jikinka ko kuma ka siyo riga mai hotonsa eh to wannan kuma sai dai ka sanya za a yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa bakin da baya ƙarya kuma ba zai yi ba a ce wai a'a a'a wannan kai dai kai din ka zamanto a'a kawai Allah ka bamu da sauki wa qala rahimahullahu ta'ala mai rubuta littafin ahadari ya ce wa yajibu alaihi hibzu jami'i jawarihi wajibi ne a gare shi ya kiyaye dukkan gabansa mastaba a gwargwadon yadda zai iya wa an yuhibba lillahi in zai soyayya yi dan Allah wa ya gaba lahu in zai yi kiyayya yi kiyayya dan Allah wa yarda lahu in zai yadda da mutum ya yadda da shi dan Allah wa ya gaba lahu in zai yi fishi da mutum ya yi fishi da shi dan Allah wa ya amara bil ma'rufi yayi ta umurni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkari yayi ta hani da mummunan aiki albayan mai sharhin littafin yace ya'ani annahu yajibu alal musulmi abin da yake nufi shine ya wajaba akan musulmi an ya hafaza jami'a jawarihihi da ya kiyaye dukkan gabansa an jami'il mukhalafati da dukkan sabawa Allah wal ma'asi da samun zunubi ya kiyaye wa yasta'milaha yayi aikata wa'annan gaban nashin fi da'ati gurin da'a biƙadar imkani gwargwadon yadda zai iya wal istita'ati da yi wa Allah da'a ya sarrafar da gabansa akan wannan tsari wahiya ne gaban mutum ɗin to wanne ne zai kare sai ka ce wahiya al-lisanu harcensa wal uznani da idon da kunnuwa guda biyu wal yadani da hannaye guda biyu warijilani da ƙafofuwa guda biyu walbaɗulu da cikinsa walfarju da al'auransa li'annaha saboda su waɗannan abin da aka lissafa wada'i'u lahi inda ku wa'yansu ajiya ne na ubangiji a wurinsa kiyaye su dole ne a kansa wa huwa mas'ulun an jami'i a amaliha Allah kuma zai tambaye shi game da duk aikin waɗannan gaɓai ɗin wa harkatiha yanda suka juya suka yi rayuwa wa sakanatiha da yanda suka yi shirun su duk Allah sai ya tambaya ranar gobe kiyama qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai kowa mai komai yana cewa inna sam'a wal basara kaga ji da gani wal fu'ad da zuciyar da za take buga maka komai din kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan su wayannan abun tambaya ne a lahira waja'a fil hadis annahu alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala ya ce kutiba ala ibnu adam an rubuta akan dan adam nasibuhu minaz zina sakamako daga zinan da gaban nan suke yi dukkan su suna yin zina su wayannan gabbai din fahuwa mudiriku zalika la muhalata la mahalata yace babu makawa sai kowanne ya samu abin da ya aikata al'ainani yace kaga irin duna guda biyu zinahuma nazaru zinan su kallo eh inda ido zai ga abun da haram ya ci gaba da kallonsa to shikenan yana da sakamakon kallonsa na zina sai ce wal uzunani kunnuwa guda biyu zinahuma al istima'u zinan kunne shine ji burinsa ya ji muryanta burinsa ya yi magana da ita ba shine ba to shi kenan ya samu rabo na me na zina amma na ji wal lisanu harce zinahu zinansa kalamu yin magana eh magana ga ta wanda ta dace za a yi a wuce wurin amma ina ya cakalo ta da magana ya faɗa ta faɗa ya yi a dai jima ana yin surutun wannan maganan ma kawai wai ai shi ya ji daɗin haka ɗin sai ce to zinan me zinan me zinan harce kenan wal yadu shi kuma hannu zinaha batsushu damƙa ko taɓawa warrijilu ƙafa zinaha zinan ƙafa hudda takawa zuwa inda za a yi fasadi ko barna walƙalbu ya hawa wa ya tamanna ita zuciya tana begen abu kuma tana kwaɗayinsa wai saddiku zalikal farju farji shi yake tabbatar da an yi zinan ko ba a yi ba auyu kazibu ko ya karyata in wayannan suka samu rabonsu amma na ƙarshe bai yi ba to shi kenan ɗaya ne ya tsira kenan shine farjinsa amma sauran duk sun samu nasu da magana da tabawa da sauran abubuwa akwai ayyukoki ai Allah ka bamu da sauki rawahu bukari wa muslim bukari da muslim ne suka rubuta wannan hadisi wai hibba ala alal mukallafi wai yajibu alal mukallafi wajibi ne akan baligi an yi hibba bi sababi da'atillahi ya ce ya so mutum don ya yi wa Allah da'a wanda za ka so shi so shi don ya so Allah ne yana bauta ma ubangiji ko ai ka san bahaushe yana cewa wai jinin mu bai zo ɗaya da shi ba to ko jinin ku bai zo ɗaya da shi ba in yana ma wa Allah da'a tilas ka so shi in kana da imani shine kawai Allah ka ganar da mu wa ya gababa fi fillahi kuma in za ka yi fishi da mutum ko ka kishi kishi bi sababi ma'asiyatin lahi don ya saba wa Allah duk son ka da shi in ya saba wa Allah to kai ma ya zama wani aka bane shine kawai abin da ake nema amma in ka ce a to ai dai eh an san ai kowa yana yin laifi to kai ma ba zai yi laifi ba kenan kana ta kare shi an samu damuwa ko ba samu ba in yayi laifi yayi laifi kawai yana tasowa ga koda wurin malami sai ga malami yayi laifi dai sunan shi laifi ai tunda ba masumi bane zai yi laifi to amma sai ai ta kangewa ai ta kangewa wai bai yi laifi ba ah in yayi laifi sai dai Allah ya yafe masa amma kazan kan da yi ba daidai bane kaga ya so Allah ka so shi in ya ki Allah shikenan abin da za a yi kenan qala subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai yana cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu ya ce inna ma abun sani ku sani cewa mai jibintan al'amarin ku shine Allah mai kowa mai komai wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da wanda suka yi imani su ne wanda suka yi imani allazina yuqimuna salata sune waɗanda suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'un kuma sune suke yin ruku'u suna yin sallah kenan yanzu akan ibadar nan yadda ake bahallatsa da mutane mutum zo ka yi sallah ka rasa ma meye ne yake nema a duniyarsa yau a rayuwar nan ko kuɗi ne ya hana ka yin sallah wata rana kuɗin nan za ta ƙare to a kaddara ma bai ƙare ba kai in ka ƙare ka bashi fa in ka je lahira ya za a gamu ne ba ma fa ba a kan lokaci ba ya ma yi sallan gaba ɗaya ba ya yi ba to in ma ka gane haka ne in ma baka gane ba haka ne za ka mutu dole babu shawaranka shine magana to ran da za ka bar duniya baka ibada a to a ne dai ka mutu kam shikenan fa ya abin da za a yi alaba shi an daddaure an maka sallah sallan ba za ta amfane ka da komai ba kuma bayan ma an gaya wa in dai ba sallah kake ba to ko an sallace ka ma an yi asarar lokaci don addu'a ne kuma Allah shine mai karba ba zai karba ba saboda baka sallah to yanzu gashi aka ce su ne mai raki'una su ne masu ruku'u tare da masu yi wa man ya tawallallaha wa rasulahu wallazina amanu duk wanda ya juya baya ya ki ya yi da'a ma Allah da manzonsa da masu imani su ce kaza ya yi din ya yi kunnan uwar shegu in ji mutanen can ko ya ƙi ya aikata abin da Allah yake so to fa inna hizba amanu haka ne ko in ce na yi tsallake ne fa inna hizballahi humul galibuna to lalle ya sani hizballahi rundunan Allah su ne fa masu cin nasara don ya yin ibada to wa kansa ne ya kimawa zai je ya samu a lahira abin da ya ƙi in ya yi ya yi wa kansa saboda me shi zai samu sakamakonsa a lahira ai lahira ba kamar duniya ba ne ba wani ciwaciwon da ake yi sam in kai sallah kai zai amfana in ka ba da zakka kai zai amfana in kai kyauta ko me kai kai zai amfana ita lahira ko ce shi kiyama da ake faɗa din nan shine yanzu dan adam ya ƙoshi wannan na jin yunwa dan sun gaisa ko cikin sa ya manna da cikin sa ba zai an yunwa ƙoshin ba zai je ba ko to haka lahira yake abinda na je da shi da nawa nake abinda ka je da shi da naka kake ɗawainiyar da za a yi duka a faɗi a tashi dinnan da kayan ka za ka yi za a je a zaunu babu hisabi tsawon shekaru kowa na bukatan ma a yi hisabin kowa je ya zauna kawai ya san inda yake dan wuta ma har zai gaji ya ce shi kan gwanda ma a yi a gama kawai ya san inda yake ai matsala ta kai matsala gumi da damuwa inda zaka lura shine gumin wani iya kafansa ne gumin wani gwiwa kunkumin wani kirjin wani wani ya mule shi to ka gane gumin wannan da na wannan da bambanci kowa ala shakilati akan damuwansa ne fa matsalarsa take rana kuma tana dab da kan mutum tana ta bararrakawa to ko ka karbi kira ko kar ka karbi kira rabo dai naka ne kuma in da a dauran ka yanda ka zo duniyan nan ba shawara to wala ka za a dauran ka ba shawara sai dai kawai ka je an ce wani lokaci yayi za a zo a sallace shikenan kuma an gama Allah ba mu ikon gyarawa la tajidu qauman yuminuna billahi ci ba ka samun wa'yansu mutane waɗanda suka yi imani da Allah bil yawmil akhir da rana ta ƙarshe yuwaduna man haddallaha suna son wanda ya tsallaka dokan Allah a ce yi ya ce ba zan yi ba shi kuma ya zama shi ne majibincinsa ya ce banda mai imani banda mai imani wa rasulahu da ɗan aikensa walau kanu aba'uhum ko da iyayensu ne au abana'ahum ko da ‘ya'yansu ne, au ikiwanahum ko da ‘yan uwansu ne, au ashiratahum ko da danginsu ne na kusa, ula'ika ka taba fi qulubihimul imana. To kaga wayannan su ne wanda aka rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah na taimaka musu daga gare shi. Wannan shine kashi. Duk wani abun da za a yi, ka duba fa aka ce da waye aka fara? Aba'uhum iyayensu. baba fa ai kana magana ɗaya ce eto in ma kai ma wa Allah ɗaya in baka ma wa babanka ba ba za ma ka shiga aljanna ba in matukar baban nakan akan hanyar daidai yake shi fa wanda aka yi ta baka ka'idodi da dokokin da za ku zauna tare da shi dinnan shi fa amma aka ce ko da shi ne bai yi ba wa Allah ba to ba shi ka kama Allah ya fi ma abana akum ko ƴaƴanku ne na cikin ku wanda da kuke son sunan ku je makaranta za ku daka malami dan ya daki ɗankan nan wanda kake kokarin saya masa motar da baka da shi kai to ko da shi ne yayi ba daidai ba to ba shi ka kama Allah au ikhwana dan uwa wani akan dan uwansa ai he gari ya tashi amma aka ce ko shi ne yayi ba daidai ba ba shi ka kama Allah au ashiratahu ko dangi na kusa ula'ika sai aka ce maka ula'ika waɗannan suwaye waɗanda suka yadda da bin dokokin Allah waɗanda da suka yadda da cewa Allah kaɗai ake bautatawa mutum ba shi da abin da zai baka don baya mulmula lada baya mulmula zunubi ya ce to wa'annan din su ne ka taba fi qulubihimul imana su ne waɗanda aka rubuta imani an riga an yi sitama imanin su mai kyau ne ba wanda in ya ji dugu-dugu a ce to kawai shikenan sai a daidaita sahu a ciki ba wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ka ganar da mu kuma ubangiji shi yake karfafa su da me da karfin ubangiji din duk abin da za su yi in sun sa Allah gaba in abu ya same su to shi je jama jarrabawa su ce jarrabawa ne wannan Allah zai dauke mana ubangiji Allah ka bamu da sauki wa jaa fil hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci Allah kara tabbata gare shi kala ya ce awsaqu ural imani kaga riko da igiyan imani almuwalatu fillahi shine ka jibinci al'amarin mutum don Allah duk abin da za a yi don Allah ne kake rayuwa da shi wal mu'adatu fillahi hakan za ka yi fito na fito ko gaba da mutum yi don yaƙi Allah shikenan ka huta wal hubbu fillahi in za ka so mutum so don Allah wal bugudu fillahi in za ka ƙi mutum ka ƙi shi don waye don Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka wa man a'aɗa billahi ko lillahi duk wanda ya bayar don Allah wa mana'a lillahi ya kuma hana don Allah wa habba lillahi ya yi soyayya don Allah wa abgaba lillahi ya yi ƙiyayya don Allah wa an kaha lillahi ya yi aure ma don Allah faƙadis takmala imanuhu to wannan yana da cikakken imani me ake nufi duk abin da ake so ka yi shi ka yi don Allah shine abin da ake nufi Allah ka bamu da sauki Ahmad wa Tirmizi fal amru bil ma'rufi kaga maganan da aka yi kace umurni da kyakkyawan aiki din nan wannan hayi anil munkari da hani da mummunan aiki fardun kifayatin dalla alaihi likitabu was sunna wal ijma yace wannan abu ne wadda aka yi nunin a aikata shi a cikin alqur'ani da hadisi da ijma'in malamai dole ne a samanto akwai ba kowa zai ta wa'azi ba amma in wa'ansu sun tashi suna yi to sun ɗauke wa'ansu amma idan duk guri aka yi wa'azi to duk sun saba wa Allah Allah ya ganar da mu yanzu wayansu sun tashi suna kira a bar mummunan aiki a yi kaza a yi kaza to sun ɗauke wa sauran farbul kifaya ne amma fa yin aiki da abun da aka faɗa farbu aini ne kowa sai ya yi Allah ya fahimtar da mu in kuma duk gari suka shiru ba mai yin wa'azi ba mai ganin abu ya faɗa ba komai to duk garin sun saba wa Allah kuma Allah ka fahimtar da mu haka ya ce amma bi sharɗi yana da sharaɗi Allah yi wa'addiya illa munkarin ila munkarin akbara minhu wa an ya zahara lahu ta'asiri ta'asirun ya ce abin da yake nufi da sharaɗin shi ne shi wanda zai yi kira zuwa ga Allah ɗin ya kasance yana duk wani munkari abun ƙi shi yana gogarin mai bari saboda me sayyi'atil abarari hasanatil muqarrabina ne kyakkyawan abun da wanda yake abarar wanda baya kusa ba a danganta shi da tsarin addinin ma wanda ya yi mai kyau to kaman sayi a kaman sabo ne a wurin wanda shi kuma na kusa ne yanzu kaddara ga liman ya saba fitowa a al'adancenmu da jamfa da hula da gare da rawani da alkyabba masalam sai ya kasance wata ranar da ya tashi fitowa sai ya fito da jamfa duwa nan ya cire su ma ba hula eh kuma liman ah to ai kafin ya iso nan da zai sha tambaya kan ko to yanzu mutumin da shi kuma daman ya saba zuwa masallacin zai zo da dan t-shirt dinsa gajeren rigarsa daman da dan turozansa kai ba hula ya dan tattaje ma kai ya ci kuɗi hakan nan eh ya zo a yi sallah da shi ba wanda ma zai damu ai ko akwai wanda zai damu a to shikenan idan liman shi ya taho ba ko hula a kansa ai sa hula a kayi sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in baka gane ba je ka duba zadil ma'at zaka samu kar ka shawo kanka wahala dan wani zai ce ma ai al'ada ne eh al'ada ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin kansa haka ba Allah ka ganar da mu in ba hula bace a kansa to akwai rawani shine abin da ake nufi to sai ya fito yanzu idan ya zo yi sallah da cikakken kamala za a bashi lada dan Allah Allah mai kowa mai komai yana cewa mai khuzuzi na takum inda kulli masjidin ka gan yin amfani da wannan ayan za a bar shi mai lada sama da yayi ba hula amma in yayi sallan ba hula ba za a karba amma mun fahimci wannan shi ma da yake zuwa yayi sallan kansa ta ci kuɗi din ba hula din an yi sallan Allah yana karba saboda me kyakkyawan zato to idan shi ya zo ranar sai ka gan shi da hula da jamfa kaddara ya sa gare ta ce kai yau kan wane ko an gwanci kake ne kaga ba saba ganin shi da shi ba in ka ga liman kuma ya fito ko hulawa wajen ce liman lafiya kuwa yanzu ko ba haka za a tambaya ba yanzu a cikin sunan guda biyu din wanne aka fi damuwa da damuwarsa liman shi yasa hasanatil abarari hasanatil muqarrabina to sai a sayyatil muqarrabina ne yanzu wannan na nesa shine waye shine wanda ba a saba ganin shi da wannan tsarin ba wanda kuma yake na kusa wanda shine kamar liman ayar shine nema wa mutane nasiha shine yake kaza to yanzu shine aka gan shi kuma ko hulan ma babu amma mun gane wannan magana da kyau tayyib shi yasa wajibi dole akan wanda zai yi kira abunda ya shafi shubuha duk ya kiyaye kansa da shi nan ne in yayi maganan za ta yi tasiri amma idan bai kiyaye kansa da wannan shubuhohin ba to za a samu matsala wani gashi ya faɗi gaskiya da gaskiya ne fa amma ina sai ya bari wancan ya faɗa sai a karɓa me yasa saboda a kansa akwai matsala Allah ka bamu da sauki to shine yake faɗa nan wa an ya kuna birifkin kuma sa'an nan inda yi hanin ko umarnin ya zama da tausayawa a ciki ba gallazawa ba hayaniya a to aikin Allah ne karka yi mana ai wutansa tana nan tana jira a a me kuma kawo maganar wuta kai da kake neman ya shirya me ya kawo wannan magana shine rifki din wa hikimatin da hikima ka ja hankalin mutum yanda zai gane wa Allah zai bautatawa kai ma da kake gaya masa dole ne ta sa ka gaya masa saboda me ya kai Allah ya sanar da kai wani abu dole ne ka gaya ma shikenan fa kai hakuri da wannan abubuwan amma na bata ma rayuwa ne kai hakuri Allah ya datar da mu assalamu alaikum ka tafi in ma ka ƙara ganin shi gobe kuma ba za ka daina shiru ba sai ka sake faɗa saboda abin da aka dora ma kenan Allah ka bamu da sauki alame alamu ratibi salata kuma tabi'an ya ce an ɗora su akan tsari guda uku kuma kamar mai a jere listi'idadatil ƙa'imi bihi yadda shi ne bin wannan kiran zai ɗauru akan hanyar yadda zai kira mutane daga wannan sai wannan in ba a kama wannan baka yi wannan in ba a kama wannan baka yi wannan an yi gayyurul munkara bime biyadihi shine na farko mutum ya kawar da abin ƙi da hannunsa in kana in kanat lahu bastatun in har ya kasance yana da iko wayadu tula alame alal ardi bibbarbi ya ce yana da dama ko in ba a yi ba zai iya sa hannu ya sa a daka shi ko shi ya daka shi da kansa ko ya sa a daka shi ai yana da dama ne ko ala aidil mujrimina akan hannayen masu me masu mujirman mutane in ba wannan ba wal qabdi alal mu'ay, ala mu'tadina ko kuma a'a zai iya kame su ya ce aje a ajiye mun wayannan akan masu tsallake dokoki din nan za a iya zuwa aje a ajiye su sai yayi magana a fito da su haka shi ma dama ne ai fa in lam yastati in ba shi da ikon wannan shi mai kira sai aka ce yugayyir bilisanihi in yana da ikon faɗa shine kamar yanzu muke kenan ka faɗa da bakinka kawai baka da iko baka da ikon zana kowa baka da ikon a kama kowa fa yugayyir bi me bilisanihi da harcensa bi zikiri shine da me da kiran mutum ka bashi shawara wane eh shari'a kaza ta ce kaza ta ce wal mawa'iz ko kuma wa'azi a kafa wa'azi a ce mai hali kaza ba kyau mai hali kaza ba kyau wal irshadi ko kuma shiryarwa ka samu mutum kamar shiryarwa ko da ba ta wa'azi ba ko ba da ta magana ba ka ganshi yana cikin damuwa da matsaloli ka dau naira ɗari biyar ka bashi gobe ka ganshi a dan wani iri ka dan bashi ɗari biyu jibi in ka ce marwa na gyara zai gyara in Allah ya yarda kai wal nasihatu ko nasiha aw bil irsha aw bil أو بالاستهالة والتكبي والتكبي والتك ميني أنا كنا وين يا أبو النمبر والتوبيخ هكذا والتوبيخ ko ya kasance idan wani idan yanzu aka yani aikin da ba daidai ba sai ka samu wanda yake na ƙasa da shi kamar yanzu kaddara mahukunta yanzu babba a soja ko wani abu in za a ladabtar da shi sai a tura ma dan karami kurtu yanzu kurtu ya ladabtar da shi ai kaskanci ne to shine abin da ake nufi kana da dama wanda in ka sa aka masa kaza zai daidaita akan abin da yake to ka san haka to shi kenan bi shi ko kuma wa shahadati alaihi amamal me muhakimi ulul amri kenan yace ko kuma a'a idan an kama shi ana so a ji cewa yana aikatawa ko baya aikatawa an an zuwance ana so a bada shaida wani kan yana yin sata ko wani yana yin kaza sai ka je ka inda aka je kotun ko kuma inda zai kace eh tabbas yana yi kaga ka bada shaida in wannan kake da ikon sa kai fa in khafa dararan shari'a kenan yace in kuma ka ji tsoron za a cutar da kai kai ne magana au tahaqqaqa bi adamil insafi lahu ko kuma a'a za a ki a maka adalci wurin maganarka ba za a daidaita ma yadda shari'a yake nufi ba to sai ka kame bakin ka kai shiru ka fasa faɗan ma falyunkir bi qalbihi to mutum sai ya ki laifin da zuciyarsa wa yakrahu wa yahjur ahlul ma'asi sai kai me sai ka ki ka kuma nisanci ma'abota ma'asi saba wa Allah wa munkarati da abin da Allah baya so wa ahlul fisqi da ma'abota fasikci wa nifaqi da munafurci munafurci da nifaq yafi munafurci nisa ai nifaqun matsalar da kin zaka gano shi saboda zurfin munafurcinsa Allah ka ganar da mu ma'al azami ala tagayirihi inda wujudihi tare da cewa duk lokacin da kake da daman waɗannan abubuwan za ka yi gwargwadon halinka istida'a ti gwargwadon yadda kake da iko wal muqaduri da yadda za ka samu kanka a ciki kana da iko du a cikin guda ukun nan in dai kana da iko to ka aikata kaga ai ka huta Allah ka bamu da sauki faƙala ta'ala faɗin Allah mai kowa mai komai wani takun minkum ummatun ya da'una ilal khairi ai ya kasance daga a samu daga cikin ku wata al'umma kaga ba kowa da kowa ba kenan shi yasa malamai suka ce abun da mai kira yace kira fargul kifaya ne wani zai ɗauke wani saboda mai saboda cewa daga cikin ku a samu wata al'umma ya da'una ilal khairi suna kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkar suna hani da mummunan aiki wa ula'ika humul muflihuna to waɗannan su ne za su kyamu kyakkyawan rabo masu kira da waɗanda ake kiransu ai kaga akwai sauki a ciki ba ce kowa sai ya zama mai ba sai ya zama malami ba amma kuma wajibi ne ya zama aiki da ilimin da ake so ka kai wannan ana maganan yan uwantaka ina mata da miji ina ‘ya'ya da ubansu in ana wajibin wajibi ai wannan ne tunda su ne tsakonsa yanzu wannan ya gyara na gidansa wancan ya gyara na gidansa wancan ya gyara na gidansa ai su ne za su fito kan layin ko to kowa ya fito a gyare yaushe za a samu matsala ba za a yi kukan wayan wani ya bata ba ba za a yi kukan an balle mun shago ba ba za a yi kukan an tsallaka mun gida ba ba kukan da za a yi saboda me saboda kowa ya fito a gyare ne shi yasa malaman tarbiyya sun kakkasa abun na farko tarbiyya daga gida na biyu ijtima shine waɗanda ake samun al'umma haka suna ta fama idan har aka ce gidan ya yi kyau ka fito waje kuma wajen ma ka haɗu da waɗanda ba daidai ba sai ga zuciyarka tana yaƙi da irin waɗannan ka zamanto kana faɗa kawa ne wannan abin da kake ba daidai ba ne kawa ne shi kuma ba wuyan ya zauna wurin ku ba ya dinka magana kenan me yasa saboda kai baka samu wannan tarbiyyar ba tarbiyyar da ka samu kyakkyawa ne idan aka ja aka ja kai din abun suka ma yawa sai shaidan har yana fama tun ana abun nan har ya zo ya bushe zuciyanka ana ta a gaban ka ma ba za ka damu ba saboda me sun yawa kuma kai ka abokance su zama da shi uban da aka masa gata da 'ya'ya amma kuma yayi irin yayi wasa da 'ya'yan yadda ya ga dama suka tashi har suka kallabi mutane a anguwa to duk abin da suka yi ko ya mutu da kwai kamishin sa yana samun sa kamar yadda dan kwarai idan yayi alheri ladan zai samu iyayensa ko sun mutu to haka dan banza ma idan yayi Allah ka sauwaƙe ka raba mu da duniya lafiya abinda muka haifa da abinda zamu haifa nan gaba Allah ka sanya musu albarka duk wanda ba za mu bi Allah da shi ba ko Allah ka ba mu ka karba Allah ka ba mu da saukin rayuwa ka mana mafita ka gama iya gwarabar duniyar nan ka kwanta kuma wani ma na ƙara labta maka ai an samu damuwa amma in kai kai gwargwadon abin da zaka iya shi ya ƙi ji wannan kuma shi da ubangijinsa an gama ai wannan komi an baka yadda zaka yi amma kar ka je ka miƙe hannu kawai ka ce wai kai kan kana jira wai duniya ta gyara ma shi gyaran duniya matsala ne saboda me nan sai ka ji ana faman daure shi an zo an gayyace ka an zo an ce wai dan gidan wane ne ai dan gidan wane an zo ya ce muku wai shi a tafau ya cire shi a danginsa wa ya gaya ma ai baka yi saba ma kai ka haife shi ai wallahi in a duniya an yadda da haka har a kabari ba za a yadda da haka ba ai ubangiji ai ya baka ya sani tunda ya baka ya san ya baka aiko kuma ya baka kiwo ne kuma an gaya maka za a tambaye ka to me hana baka yi kokarin ka ba Allah ka bamu da sauki ka mana mafita kamar lokaci ya dan kawo jiki ko na ga da hamsin da biyar da hamsin da biyar yanzu saura minti bakwai to ina ga za mu kwana nan in akwai tambaya he mu cika ta minti bakwai din dan an ce wai ba a bari lokacin tambaya na ce gaskiya ne ni ma lokacin he ga kamar ya mun kadan ne Allah ya babu da sauki wannan darasi da muka yi mun yi kusan shafi biyu shafi biyu muka yi daidai daidai ubangiji Allah ya karba mana an ce a dinka rage tafiyan a dinka komi dai a dinka yi kasar dan adam sannan kuma insha Allah an yi ta roko don har an kira ni ma akan haka din duk da cewa kasan dan adam sai a hankali waɗanda suke jin kamar sun fi wadda suke zaunan wannan aka ce to su ‘ya'yayen da suke ta balakataren a rayuwar duniya babu yadda za a yi a buɗe musu aji a masallacin a dinka karatun muka ce akwai yadda za a yi amma kafin mu yi wannan akwai darasin da dama muke yi tsakanin magariba da isha a nan don Allah da za mu dawo da shi duk wanda yake da dama da iko da duk littafin da yake da shi wanda na iya wanda bai iya ba sai ce bar nema ya ƙara gaba sai mu zo mu tattauna mu yi ta fama kuma ubangiji Allah ya mana mafita a cikin rayuwa din insha Allah za a dubi kwanan da za a saka mu dinka yi tsakanin mangariba da isha'i lokutan ne gaba ɗaya kaman sun yi kaɗan ne a rayuwa yanzu gurare hudu yanzu misali can kwana biyu nan kwana biyu kaga a sati ka tsakanin mangariba da isha saura nawa saura uku ɗaya mun je talata saura nawa saura biyu to kaga wa'annan su din ne biyun ake ta faman dan hutawa da sauran abubuwa duniya duk da an ce gidan ba wai gidan miƙe kafa bane amma akwai abin da ya kamata kafin ka zo ka zauna sai kama wa kanka tambaya kama wa kanka amsa kila wani zai zo maka da tambaya ya za ka yi Allah ka bamu da sauki kamar mafita insha Allah za a dubi wannan rana in Allah da za a saka mu dawo da karatun da muke yin shi a bayan tsakanin mangariba da isha din sai mu ga yadda ubangiji Allah zai da mu Allah mana zabin alheri in akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa in yaso sai mu wannan na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am mutumin da baya sallah kuma ka kira shi na'am eh mana ya ce shi musulmi ne aka ko amma kuma ka gaya masa illan sallan nan rashinsa a wurinsa ka faɗa ka faɗa ya ƙi ya yadda sai ya mutu ba ka da laifi don baka je sallarsa ba kamar ka gane saboda kai ka yi iya abin da za ka yi amma baka kira shi ba baka gaya mar dokan Allah ko ɗaya ba baka isa kuma kai challenge ɗinsa ba wajibi sai ka gaya masa wani e kazan nan fa akwai matsala Allah kaza ya ce ya ce kaza ya nuna ma a tafar a tafar fa in Allah ya bashi dama zai yi bai ma kyakkyawan kalmomi ba mu fahimci nan a bai ce in Allah ya yarda a taya ni da addu'a ni ma wannan abun yana damuna a taya ni da addu'a Allah ya bani ikon yi kuma duk lokacin da aka gana ba da ba a ƙara gaya mini ai wannan da sauki da mutumin da zai ce cap ka ga wani wai shi zai mun wa'azi wai ai da bambanci ko wanda ya ce maka wani ne zai mun wa'azi yanzu to wannan dan ya mutu baya sallah baka je sallansa ba baka da laifi Allah ka ganar da mu ka ba mu da sauki kuma amma idan har akwai wani magana na nadama to wannan kuma wani abu ne daban ubangiji Allah ya ba mu da sauki duk waɗanda ba sa yin ma Allah ya sa su yi sallar nan menene minti nawa ne ake yi gaba ɗaya liman ku kana jin mutane da yawa ya kai minti hamsin kana sallah ne to in baya kaiwa minti hamsin kan tsakani da Allah minti nawa ne za ka yi sallar nan 24 hours zai da kake da shi a cikin sa ai in awa ɗaɗɗaya ake ma awa biyar kake da shi sauran duk ka je ka kai ta fama fa a rayuwar nan don Allah mu ma wa kanmu adalci ubangiji Allah ya sa ba rabon wuta a cikin mu ya Allah na'am wa alaikum salam wa rahmatullah kwanansa ne ya kare hukunci na Allah ne ya yi amma sai dai in akwai abun da shari'a ta bayar a yi masa hukuncin da shi sai aka canza shi aka kama mar wani horo daban sai ya mutu to wannan shi ya kashe shi shi ne sanadinsa kuma sai ya biya diya ko kuma bayan ya biya diya ya biya azumi in an tabbatar da ganganci in ba ganganci shari'ar wanda ya mari wani a mare shi da aka mare shi sai ya mutu kai ka san ba an yi dan an kashe shi bane mari yayi kuma shari'an mari ne shine hukuncinsa amma mutumin da zai dau abun da bai kai ya kawo ba sai a zo a masa hukuncin da wanda in tare hanya yayi fashi iyakan abun da za a masa kenan idan ya mutu a wannan to nan yana kan hukuma saboda ba shine shari'a ya ce a masa ba in kuma shine shari'a ya ce a masa to hukuncin na Allah ne aka yi to ubangiji ya yafi ka son ko amma in a'a hukuncin na dan adam ne ya kirkire ta aka masa to wannan wurin ubangiji jininsa na tsakanin wayannan mutane amma ka gane magana nan Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki Allah ya kamar mafita su masu hukuncin ma shi yasa kar ka yi hukunci a cikin fishi da zama laifin da aka yi shi ka hukunta kaga yanzu a al'ada na tarbiyya ba za ka daki yaro ka ce mun shiru ba a'a shari'a bata ce a'a tun da kai kada ke shi sai ka bar shi ya kuka wannan shine abin da shari'a yake so amma ka ga mu ba haka muke ba sai mun kera yaron ce kamar shuru kuma ya zama hukunci biyu a laifi daya kamar mun gane abin da shari'a take nufi ita shari'a kullum fa tana neman yadda zaka zauna da duniya lafiya ne idan ka zane shi sai ka bar shi ya sha kuka kuma ya ce to yanzu kan ya ishe mu haka eh to ai ya sha ko amma in kan da ke shi bai je ko ina ba kace kuma rufe mun baki kaga ka mara hukunci biyu ka daka shi ka hana shi kuka shari'a baya son haka in ka daka shi akan laifin da ya kai na duka to ka bar shi ya kukansa kuma Allah ka bamu da sauki ka mana mafita wai na gaya mana yadda shari'a fa yake kenan ne Allah ya bamu da sauki akwai wani tambaya ko babu na'am daga kanka kuma insha Allah za mu na'am eh wato ana maganan masu sallah wato shi sallan nan gabaki ɗayansa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karɓo sallan sanda jibrilu ya zo ya yi masa sanda ya koyar da shi sa'an nan me su ma ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ya ce ku yi sallah kamar yadda goga ina yin sallah meye ne ake so a sallah shine aka ce gabanka gaba ɗaya ya kalli kibla sai dai mai laruri na farko kai kanka kana kallon kibla kafofuwanka suna kallon kibla kominka in sadalu kake yi in kabdu kake yi wani zai ce to an zo wajen e kama hannu ko sakewa duka ni ina da dama na hadisi ne wanda Allah ya baka iko kai aiki da shi amma akwai wanda ya fi wani karfi amma mun gane wannan maganar da kyau Allah ya ganar da mu to idan shi kake yi yanzu ai tsayuwan sallah irsali na mai irsali ne duka ai hannun sana haka bai yi baya ba bai yi gaba ba mai kabdu kuma me ya dauki ɗaya ya dora walau a kan kirji walau kasa da kirji walau a sama da kirji wannan shine hadisai da suka zo suka yi ta faman bambancin gurin dora hannu wannan abu ne mai sauki ka san wani hadisi ka dauka kake aiki da shi lokacin da kake aiki da shi ka tabbatar a shi kai kamawa ne ko dorawa kai a kan kirji ne ko kuma kasa da kirji ne ko cibiya ne ko ciki ne wannan dole ne sai ka san wani hadisi ka dauka kake magana akai ko wani hadisi kake aiki da shi to a lokacin da ka samu haka to ana bukatan komin ka ya zamanto gabar lokacin da ka yi sujjada ya zama to yatsunka haka suka yi sun kalli mai kibla manyan yatsunka haka za su yi in sun yi haka ai haka suka kalla ko to in kuma ka kalli gabar in suka yi haka fa ina suka kalla gabar suka kalla abin da ake so ka gane shine wa'annan gabbai guda bakwai din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine aka umurce ni da in yi sujjada a kansu goshi da hanci daya tafukan hannu sai gwiwoyi sai a tsarafil kadamai ni manyan yatsun can su ne waɗanda za su kafu in sun kafu kuma tilas kansu yana kallon gabar ne to su ne sun yi sai dai kuma ɗan adam akwai hadisan da suke magana kan wani abin nan sallah na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi janasatul istira ko kuma yayi me ajin abin nan hannu haka to waɗannan abubuwa da kake gani duk abin da ka gan shi a hadisi da da kwai dalilin yinsa yanda ka san aya baya sauka sai da dalili to haka hadisi duk abin da ka gashi yana da hadisi sai ka bi diddigi ka samu malami ya karantar da kai yaya ne ne wai annabi yake sallah sallallahu alaihi wasallam ai kwanaki mun karanta wani littafi a cikin sa akwai sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai su da hadisai da dama me yasa kai yanzu kake abin da kaga dama wancan wani fa shi ba ilimi bane damuwansa a TV zai ga ana yin abu kawai ya zo ya kama yi nan fa aka zo aka dinka fama da ana ta yi fama kai kana tashi shi yana jazatul istira yana ya gama riga ana ta fama wai mun yi sahun sallah za a tashi a idi shi yana da jazatul istira shi kuma zai miƙe ya zauna sai kya riga ta yage ce ka duba ya gamu riga sai tuna shi a sallah yake sai cika mai sallansa menene yake jawo irin wayannan abubuwa rashin sanin me nake yi amma duk lokacin da ka san me kake yi a addini zaka huta duk wanda ya tambaye ka ma zaka bashi amsa amma ka zo kana magana ce to ko ba sunna ba ne sai ka ce mar sunna ne me dalili amma fa bai da maganan da zai gaya maka haka Allah ka bamu da sauki ka mana mafita shi yasa masaban malikiya ni nake bi ta wani shashi ina ƙara faɗan wannan eh dan ka kawo min wata fatawan yayin ce nan kuma na abun nan Allah ya bamu da sauki kamar mun fahimta amma duk abin da zan faɗa na hukunci da masaban malikiya nake kokarin magana akai kuma ita na sani Allah ya bamu da sauki kamar hannunka yana so ya tashi kuma Allah ya ba mu iko insha Allahu za mu yi sallah gwargwadon yadda na karanta a masabar malikiya kuma za mu yi wankan gawa ma gwargwadon haka saboda wannan karatu ne masu zaman kansu wajibi ne ka sanya ne ne ake wankan gawa ba kowa da kowa ba in mutum ɗaya ya sani ya ɗauke wa yansu sai ga gida an yi mutuwa amma sai a nemo wani can a waje can shi zai zo ya wankan gawan mace ne sai a kira wani can shi zai zo ya wankan gawan asan iya asiri an kai ba kenan karshe yanzu ku zai za ku masa wanka to kuma yanzu kun nemo wani shine mai wannan aikin ai akwai matsala ko in Allah da zamu iyakacin abin da zamu iya kuma zamu yi zamu sa lokaci insha Allah Allah ya bamu ikon yi kuma dan shi Allah ya karba mana ya zaunar da kasar mu lafiya ya mana mafita kusa ko nesa dama mun ce daga kan Alhaji ne da ya muka kara gaba ko أقول قولي هذا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله muna roƙonka ya Allah wannan bayanka da ka hore musu ainihin ilimi suke karanta ainihin karantar da bayanka ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sakanka musu da alkhairi ya Allah ka karfafi dukiyar zuciyarsu ya Allah ka sanya albarka cikin iliminsu mu kuma dalibai da ya kasance muke neman ainihin fahimta daga gare su ya Allah ka buɗa mana ainihin mu da ikon fahimtar abin da ake karantar da mu ya Allah ka ba mu ainihin lada bisa ainihin sauraro da kuma ainihin karatun baki ɗaya ya Allah ka ba mu ikon aiki da abin da aka karantar da mu na hani ya Allah ka ba mu ikon hannuwa na umarni ya Allah ka ba mu ikon aikatawa ya Allah wa'inda ya kasance suka rigaye mu gidan gaskiya da ainihin kakannu zuwa ainihin iyaye zuwa ainihin iyalai ya ya Allah ka gafarta musu mu da muka rage a bayan su ya Allah ka kyauta a sanya albarka cikin rayuwar mu idan ta mu ta zo ya Allah ka samu cika muna masu imani ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu tana buƙatan addu'o'i ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya masifa bala'i ya Allah ka kare mana su ya Allah waɗanda ya kasance suka zamanto azzalimi a ƙasar nan suke cutar da bayanka ya Allah kafi mu sanin su kai ka halice su ya Allah masu shirwa daga cikin su ya Allah ka shiryatar da su wanda suka kasance ba masu shirwa ba ya Allah ka mayar musu da kaidun su ta koma kansu ya Allah ka kame mana hannuwansu shugabanni waɗanda suke kokarin ainihin niyan yin adalci ya Allah ka ba su iko wanda ya kasance dadanci ne a zuciyarsu kafi mu sanin abin da yake cikin zukatansu ya Allah ka zare ainihin milkin daga hannuwansu ya Allah ka canja mana su da masu adalci ya Allah dukkan abin da ya kasance muna masu ainihin da'a da ainihin biya gare ka ya ubangiji ya Allah ka shirya na mana da wannan ƙasa tamu ya Allah ka shiryar mana da ainihin shugabanninmu ya Allah ka ba mu ainihin sauki a cikin ainihin tsadan kayan rayuwa da muke samu kanmu a ciki ya Allah ka kawo mana ƙarshen sa ya Allah ka kawo mana iya sauki don ikonka ya Allah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورعيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين